ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله بارك مدونا مريتين لتنين قوم قوة صفر أشيكرة تدبو ديد تريه دا أربعين دا بقعي إجرام من ذان الله صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوى مدينة وان دي دي دي هؤلاء قوة تقوص أشيكرة تدبو بيد أشرين دا بير ميلادية أولنا درسينا مو نلتافن الأقيدة الطهاوية a yau insha Allah za mu darasi na biyar daga masjidil Qur'an wanda ke unguwar Bacirawa a birnin Kano in ba a manta ba makon da ya shuɗe mun tsaya ƙarshen gaba ta goma sha biyu fadin al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Warraq Allah ya ji kansa da rahama da yace qauluhu qayyumun la yanamu qayyumun la yanamu da haka zamu tashi gaba ta 13 yace qauluhu kalmar ƙauluhu ɗin maganar Sheikh Salih al-Fauzan ne yana hakaito maganar Imam al-Tahawi daga littafin al-Aqidatu al-Tahawiyya shi kuma yana mata taliki da haka yace ƙauluhu fadin Imam al-Tahawi da yace khaliqun bila haja Allah mahalicci ne ba tare da bukata ba mana ubangiji bai halicci bayi dan yana bukatar su ba domin shi mawadaci ne ta dukkan fuskar wadata Allah baya buƙatar mutane baya buƙatar aljanu baya buƙatar sama baya buƙatar ƙasa ya halicce su ne kadai dan isa amma ba dan buƙata ba ba kamar kai ba da kake gina gida dan kana buƙatar sa domin in ma baka zauna a naka ba sai ka shiga na haya ko ka shiga na aro kaga kai kana da buƙatar gidan da zaka zauna kana bukatar abincin da zaka ci kana bukatar ƴaƴa kana bukatar mace kana bukatar dukkan ire-iren waɗannan abubuwa na rayuwa amma shi Allah ba haka bane ba halittarsa yayi ta ne dan isa bai da bukatar komai a wajen kowa ba wani abu da da halitta take tsinanawa Allah subhanahu wataala an gane wannan shi yasa yace ma uridu minhum min rizqin وما أريد أن يطعمون بانا بكاتر أرزكي دقا هلتاتا وما بانا بكاتر سيشيدني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين شيء الله شيني من أذرتا وكما شيني من كرفن دباء إيا جادش ذاك مغاني وبنجزي مودا شيني تدكم فسكر وداتا بايا بكاتر قوة بايا بكاتر قومي أنغاني قو وشيني ya sake cewa raziqun bila mu'una kuma Allah mai azurtawa ne ba tare da jin nauyi ba sabanin magidanci yana fidda kuɗi yana bawa iyalansa na cefa ne amma yana jin zafin fitar kuɗin an gane ko ba wani wanda yake ɗawainiya a cikin bayi face sai wannan ɗawainiyar tana sosa masa rai yana jin nauyinta to shi ku Allah yana ciyarwa ba tare da jin nauyi ba saboda me saboda abin da yake bayarwar daman dan ya bayar yayi abin da yake bayarwar baya rage komai a cikin abin da yake da shi shi yasa a hadisi kudusi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji madaukakin sarki yana cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum قاموا في سعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته فأعطيته إياها ما نكس ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر Ubangiji ya ce, “Ya ku bayina da mutanenku da aljanunku duk za ku taru a waje ɗaya na farkonku da na ƙarshenku, kowa ya ƙure malejin bukatarsa, ya ƙure burinsa, kowa ya roƙi abin da yake so, Allah ya ce ni kuma in ɗauki duk abin da kuka roƙa in ba ku to wannan ba zai rage mun komai ba cikin mulki na cikin wadata ta sai kwatankwacin idan an tsoma allura a cikin teku ɗan abin da za ta ɗiba to a wajen mai hankali ya san idan aka tsoma allura a teku ba teku ma bata san ana yi ba duk lokacin da kake jin wai da aka tsoma wa teku allura dan abin da allurar ta ɗiba wai teku ma ta sani to baka da hankali to Allah ya fi haka ta fuskar wadata ya buga mana misali ne da irin abin da hankalinmu zai mai zai iya ɗauka domin ya ce wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu komai muna da shi taska-taska ma'ana ba iyaka wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum amma komai muna ba ku ne gwargwadon abin da kuke bukata gwargwadon yadda ba zai cutar da ku ba yanzu a duniya wani zai iya cewa to in Allah yana da komai me yasa kowa ba zai zama mai kuɗi ba in Allah yana da kuɗin da zai ba kowa to a tsarin rayuwa in kowa ya zama mai kuɗi rayuwar ba za ta yi ba in kowa ya zama mai kuɗi to ai ba mai kuɗi a ina ake sanin wane yana da kuɗi wane bai da kuɗi sai dawa sai da talaka don an ce kowa mai kuɗi ne to ba maganar mai kuɗi don haka Allah yakan bar mana abubuwa don mu rinka gane su da kishiyoyinsu da Allah yake so a san ilimi sai jahilai to da jahili ake sanin wa malami da Allah yake son a san kuɗi sai talaka da talaka ake sanin meme mai kuɗi da Allah yake so a san lafiya sai mara lafiya da mara lafiya ake sanin meme mai lafiya wannan shine gwargwadon abin da hankalin dan adam zai iya fahimta da haka ubangiji subhanahu wataala zai iya yin kowa ya zama mai kuɗi to amma sai dai idan yayi hakan farkon wanda zai fara cutuwa shine wa mu ƴan adam din mu za mu fara cutuwa mu ne rayuwar ba za ta yi mana daɗi ba na sha buga mana wannan misalin dan mu gane yanzu idan aka ce kowa yana da kuɗi to fa babu wani wanda zai yi karamar sana'a ba wanda farcen ka zai tari ya yanke ma farce domin me yasa wani yake yankan farce dan ya samu kuɗi to yana da kuɗi wani kuma yanzu in ka bashi reza ka ce yankewa kanka farce to inna lillahi inna ilaihi raji'un sai abin da ya faru in kowa yana da kuɗi ba wanda zai yi wanki da guga to kaga kenan duk wanda ya sa babbar riga ya wanke kayansa to sarakuna ko ba za su samun ya rigunan nan da suke sa ba wallahi in ba mai kuɗi ba mai gadi in kowa yana da kuɗi ba mai gadi kenan kowa zai gadin kansa in ba in kowa yana da kuɗi ba mai kwasa kashi yanzu kenan kowa idan masan gidansa ya cika zai kwashe to kaga rayuwa kuma ba za ta taɓa yiwa da haka ba to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce komai da kuka ga muna ba ku ba wai dan iya kenan abin da muke da shi ba a'a gwargwadon bukatar ku ne kuma cikin hikimar Allah akwai mutanen da in suna da kuɗi ba za su ba Allah ba wallahi ba za su ba Allah ba akwai mutanen da in ka gansu a masallaci talauci ne ya kawo su dan su yi sallah su yi addu'a amma in dai kasuwa tana garawa wallahi ba zai zo ba karamin misali ga karuna Allah yana ba mu labarin karuna karuna da mutumin kirki ne kullun a sahun gaba amma ya matsa a ba shi kuɗi a ba shi kuɗi a wani ƙaulin ya tirsa su annabi Musa sai ya masa addu'ar kuɗi aka yi masa amma kuɗin suna yawa zaman cikin gari ma ya gagare shi sai ina sai bayan gari saboda in kuɗi ya kuɗi ba a zama cikin mutane sai dai ka tafi can ka yanki katon fili a daji ka fita can filin da mutum ɗari za su yi gida ka zama kai kaɗai ne wani wajen ka sa namun dawa ma saboda wadata wani wajen ka kiwata kaza wani wajen ka kiwata kaza to kuɗi sun yi kuɗi kenan shine Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim qarunan nan da kuke ji ana gaya muku da fa cikin mutanen annabi Musa yake wasu malaman tafsiri suka ce shi ma ba Isra'ile ne ma'ana kabila suka hada da annabi Musa amma wasu malaman suka ce bayan kabila kuma yayi imani da annabi Musa almajiransa ne domin inda ba almajiransa ba ne kalmar fabaga alaihim ba za ta yi amfani ba ma'ana da yana bin annabi musa amma da ya kuɗi sai ya fanɗare shi ne allah ya ce wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa mun ba shi kuɗin da mukullan su tansa kadai sai karfi majiya karfi suke iya dagawa a madadin a ce maka yana da suto a dawanau yana da suto a kaza duk wannan bata lokaci ne usuba usuba shine karfi majiya karfi ba langwai ba sai kato ya kai kato kuma ba ɗaya ba sai sun kai goma sha ɗaya zuwa sama wasu malaman suka ce arba'in wasu suka ce saba'in amma dai ƙur'ani ya nuna mutum goma zuwa sama ana kiransu da usuba sha ɗaya iz qalu la yusuf wa aquhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba su kuma su 11 ne ƴaƴan annabi yaqub suka ce mu usba ne to da ka lissafin usba mafi karancin sa a ce maka kato majiyi karbi guda 11 to dan Allah a ce kato majiyi karbi guda 11 sai sun taru da kyar suke iya daga mukullan su to wannan sutan ko robobi ake sa a ciki ai kasan ya tara da yawa ballantana su to ne irin na da na zinare na diamond na azurfa na tagulla ba wai su to ba ne ma irin na dawanau na masara su to ne na zinare shi ne Allah ya ce iz qala lahu qawmuhu la tafrah mutanansa suka rinka masa nasiha suna karkai dagawa kai karkai alfahari karkai takama karkai jiji da kai inna Allah la yuhibbul farihina Allah baya son masu takama baya son masu jiji da kai to kaga me ya jawo karuna tabewa da asarar rayuwa kudi shi yasa Allah yana magana akan munafikai a zamanin Annabi yace wa ma naqamu minhum illa an aghnahumullahu min fadlihi ba dan komai suka jazare da Annabi da sahabbansa ba sai dan suna da kudi ma'ana kafirai da yawa daga cikin abin da ke daukar su zuwa ga kafirci idan sun ga sun samu kudi to sai a yi ta sheke aya sai can a buɗe kulab can a buɗe gidan rawa can wajen shan shisha can kaza can kaza can kaza wadata ce idan an baka da yunwa cikinka ina kake da wani shisha kana ta masara shine Allah yake kalla innal insana la yadaga arra'ahu stagna yau da dama dan adam yakan yi dagawa musamman in yaga aljihunsa a cike da kuɗi to yana daga cikin hikimar Allah da yake ba mu kuɗi kaɗan kaɗan dan kada mu fanɗare ba wai dan Allah yana buƙatar bautan mu ba sai dan tausaya mana a ka'idarsa ba zai sa a aljanna ba sai wanda ya bi shi to shi kuma bawa wani in an bar shi in yana da kuɗi ba zai biyayya ba to in Allah yana son ka da rahama an gane ko sai ya hana ka kuɗi dan ya tallafi imaninka dan kai imani ka bauta masa ka je ya sa ka aljanna ina fata an gane wannan yana daga cikin hikimomin ubangiji da haka Allah madaukakin sarki raziqun bila mu'na yana azurta bayi kuma ba wai dan abin da yake basun ya nemi masa wahala ba ko yana jin zafin fitarsa ba irin yadda kai kake jin zafin fitar kuɗi idan matarka ta tambaye ka kuɗin ce ne ko ɗanka ya tambaye ka kuɗin makaranta saboda shi ɗan adam ba Allah bane duk yadda ya kai da kyauta ba zai iya jurar ɗawainiyar yau da kullum ba ba zai iya jura ba ita take wahalar da shi shi yasa bahaushe yace yau da yau da gobe gonar Allah shi kadai yake iyata amma duk wadatar ka yau ka bayar gobe ka bayar jibin an zo sai kai me sai ka ji ba dadi wani yaro ne dan makaranta nan ba san yaro sarkin gaskiya asalin in kana cikin masu gaskiya akwai yara shi yaro a asalin fitirarsa in dai ba wani abu ne na manya suka gurɓata masa tarbiya ba to shi asali baya ƙarya idan kaga yaro ya fara ƙarya to ya ji babansa yana yi in an zo gidansa an ce ba yi sallama da babanka ya ce ka ce bana nan ko ka koya masa da haka yara suke koyan ƙarya amma in ba haka ba su asali masu gaskiya ne to wata yarinya ce an ba ta assignment homework akan ai mata a gida aka je gida ta to ina jin uwar bata iya bane ta nuna wa uwar bata yi mata ba washe gari malaman ta sake ce mata ki ce ai miki ta sake zuwa ta ce ba an ce ai mu kaza kaza ba ai mata ba kwana na uku aka sake faɗa sai uwar ta ce wai wannan wace iriyar mai malama ce yarinya tana dawowa makaranta ta ce malama ta tambaye ta me yasa ba ai miki ba ta ce baba ta ce ba ta yi mun ba na ce ta yi mun sai ta ce wai ke wace iriyar mai malama ce shi ne ita ni kuma ina tambaya ina bincika a makaranta sai malamar take gaya ma ai har babar ta ba ta ta wata iriyan bayyan malama to ita ba ruwanta ba ruwanta da su maganar ta yi daɗi ko ba ta yi daɗi ba ita dai an gaya mata kuma ta zo ta faɗa ko da ba ci aka je ki faɗa ba to wannan ɗabi'ar ɗan adam kenan ta ƙosawa baya jure yau da gobe amma Allah kaɗai shi yake jure yau da gobe kai balma wani abin da zai baka ƙaye cikin sifar ubangiji subhanahu wataala shi fushi yake in ba a roƙe shi ba saboda tsabar karamci amma ɗan adam duk kyautarsa duk kyautarsa in za ka roƙe shi yau ka roƙe shi gobe jibi sai ya yi mai sai ya ji ba daɗi shi yasa mai hikima ya ce wasalin lazi abuwa muhula tujabu Allahu ya gadabu in tarakta su'alahu wa bani ya adama hina yus'alu ya gadabu ya ce la tas'alan na bunayya adama hajatan kar ka roƙi ɗan adam kowace iriyar bukata daure jure wasalin lazi abuwabuhu la tujabu roki wanda kofarsa ba a kulle ta shi dan adam idan wadata tai wadata sai kaga gida ane masa kofofi to ne da kaga ana kofofi ba ana ba a so mutane su ne su zo amma shi ko Allah kullun kofarsa a bude take shi so yake kowa ya shigo shela yake yana ku roke ni in ba ku wa qala rabbukum du'uni astajib lakum amma ba wani mai kuɗi wanda saboda wadatarsa saboda kyautarsa zaka ga an kafe sayin bud a kofar gidansa ana cewa duk mai bukata ya zo ya karba babu wannan to dan adam bai isa wannan ba wannan sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana a hadisin nuzul yace idan karshen dare yayi saura kiris asuba Allah saboda karamci yakan sauko duniya sama ta daya sauko saukowar da ta dace da shi mu mun yi imani tunda annabi ne ya faɗa idan ubangiji ya sauko shi la yake yana ina mai bukata in biya masa ina mai neman tuba in yafe masa ina wanda yake son wani abu ya tambaye ni in bashi manzo Allah ce haka Allah zai tashe la saboda lokacin mutane suna ta bacci daman so ake a ga suwaye zakakuran bayi an gaya maka lokacin kuma an jarraba ka an sa maka daɗin bacci a lokacin shi yasa sai wani da wani ake samu a lokacin suna tashe suna farke suna ibada suna cin gajiyar wannan shela da ubangiji yake manzo Allah yace Allah ba zai dina wannan shela ba har sai an kira asuba har sai alfijir ya ke to shikenan wannan damar ta kare sai kuma gobe da haka ya uwa mu gane cewa Allah mawadaci ne me hikimar sanin wannan dan duk abin da kake bukata Allah yana da shi karka kulla ranka da wani dan adam yana daga cikin abin da yake mai da mutum baya yake nisanta shi ga Allah yake sanya masa damuwar rayuwa shine ka dauki bukatar ka ka kulla ta da wani dan adam to kaga malalacewa ai in kana so ka ga wulakanci to ka ce wani ne zai biya ma bukata cikin mutane ba Allah ba to shi daga ranar da ya fahimci jiransa kake to ka sai wulakancinsa shi dan adam haka Allah ya yi shi in dai ya gane yanzu wanda sai da ni zai rayu to ka gama yawo to da haka Allah yana gaya mana wannan ne dan mu rabu da dukkanin wani bawa mu komo zuwa ga ubangijin bayi Allah ramma Ibrahim Yahuza Bauchi Allah ya kara masa lafiya da shi da mahaifinsa yana yin wata addu'a lokacin da muka yi tafsiri da shi a Lagos idan munasabar addu'a ta zo muka ce alaran ma yi mana addu'a yakan yi wata addu'a da take ba ni ƙayi yakan ce ya Allah kai ke biyan bukata kai ke da abin bukata amma ba ka da bukata duk abin da ɗan adam yake bukata Allah yana da shi amma kuma shi baya bukata abin da haka asali ya tanade shi ne dan kai bukatar ta dan kai roƙashi ya baka in baka da lafiya in maganar mulki ne Allah shi ke da mulki kuma bai da bukata duk wata kujera da ka sani ta mulki ta duniya ta Allah ce tasa ce shi yake dorawa shi yake saukewa kuma baya bukatar ta ba zai hauta ba ya fi karfin ta shugaban kasa kake nema shi yake dorawa gwamna kake nema shi yake dorawa hakimi dagaci mai unguwa shi yake bayarwa amma bai da bukata to in kana so nemi a wajen sa kulillahumma malikal mulki tutil mulka anta sha in arziki kake nema shine mai azartawa fabtagu inda lahir rizqa wa abuduhu washkuru lahu ilayhi turja'un to amma da yawa daga cikin mutane a wannan babun suna da matsala suna da matsala sai kaga mutum yana neman bukata a wajen wani dan uwansa mutum wanda wannan bukatar da kake nema a wajensa shi ma yana bukata kai tayu ma ya fi ka bukata to amma saboda raunin imani raunin aƙida rashin sanin haƙiƙanin Allah sai ka tafi kana neman abu a wajen wanda bai da shi in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum kaga an je kabarin shehuwa ne ana shehuwa ne ka ba mu saukin rayuwa in yana sauƙaƙa rayuwa ya mutu a kai shi gona abin ne ba za a yi haka ba yanzu a satin da wani ya bugo min waya yake ce min dan Allah malam ku yi fadakarwa akan wannan abu kuma naga ya dace a yi fadakarwa akai kun lura cewa yadda ake tallan tsafi da bokanci a social media musamman akan maganar aure mace mai suna wance yar gidan uku ce waccan yar gidan hudu ce sunanka da nata baya haduwa ba kwa ganin wannan yanzu yake gaya min yace malam ba fa maganan ma daura auren ba aure ma fa yana mutuwa fa yanzu akan wannan wai mutum sai je kai sunan matarsa wajen boka wai a duba masa wai ita yar ajin nawa ce shi yar ajin kaga mutumin banza ka aure ta kwa fi yaya baka saka wani aji take ba kuma shi wanda zai ce maka yar ajin kaza ce mai suna kaza da mai suna kaza ajin su kaza ne in sun haɗu za su yi arziki uwarsa fa da ubansa ba a duba musu ba suka haife shi suka yi aure suka haife shi yanzu auren da uwarka da ubanka suka yi ba a duba musu ba suka haife ka ba arziki ba ne? duk a tsaya suka haife ka? da ka mutane a hirɗinmu da ɗaukar bukatunmu muna kai wa mutane wallahi ƙarya ne duk wani wanda zai zo ya yaudare ka ya ce wani wai ka zo ya duba maka wai da suna kaza da suna kaza za a yi arziki ya zama ya fi kowa kuɗi a garin kuma in ya san inda ake arzikin shi ya je ya ɗebo mana farko kuma abin da kullun nake faɗa wai mutum ne zai ce zai baka arziki kuma sai ya karɓan ma kuɗi wani wani irin sakarci ne ina hankalinka yake zai baka maganin kuɗi amma kuma ka kawo kuɗi zai baka maganin kasuwa amma kawo kuɗinka ha ba da ina hankalinka yake akwai maganin kasuwa da ya fi kuɗin aljihunka to ya kwace kuɗin ya tura ka gararan ba kasuwa ya haɗa ka da wani gurin banza da wata layi wofi da binne-binne ya kwashe ya karɓe jarin baka da hankali Bahaushe yace duk wanda yace zai baka riga ka kalli ta wuyansa in kura tana maganin zawo kaiwa kanta da haka mu daina bari ana raba mu da imanin mu wallahi kuma ba komai ya kawo mana wannan ba wallahi kun ga wannan sufayen da muke gaya muku wallahi duk wannan sharrin su suka kawo cikin al'umma duk wannan sharrin su suka kawo cikin al'umma suka hargitsa tunanin mutane suka ɗauki haƙoƙin Allah suka rabe wa kansu suka ɗauki matsayin Allah suka ba wa shehunansu abinda Allah ake roƙo suka mai da shi a roƙe su wannan shi ne mafi sharrin abinda suka jefa al'umma a ciki suka mai da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama signboard ɗin kasuwancinsu da shi suke yaudaran mutane da an yi magana masoya annabi masoya annabi saboda sun san annabi sallallahu Alaihi wasallama abin so ne Allah maɗaukacin sarki ya yi masa abin da dole a so shi. Idan kai ba ka son mutum don imani, kana son sa ne kawai don wata sifa ta burgewa to ba sifar burgewa da Allah biyo annabi ba. Duk wata sifar da ake son ɗan adam din ita, annabi yana da ita. In kyauta ce, in jarumta ce, in haƙuri ne, in taimako ne, in kyawun hali ne, in kyan halitta ne, kulikta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad kulikta kama tasha haka hasani yace an halicce ka baka da wata matsala sallallahu alaihi wa sallam kamar sai yadda kace so Allah ya yi ka to sai su fake da wannan kauna da mutane suke wa annabi ta gaskiya sai su ta cutar su su raba ka da imaninka a jaka a jaka da kaunar annabi a ƙarshe sai a kai ka gidan wani shehi a jaka a jaka da kaunar annabi a ƙarshe sai a ɗauko shehi sai a ɗora maka a kujerar annabin a jaka a jaka yanzu idan kuka ba wannan abin guda biyu da na faɗa na ɗauka wani sufi zai tanka min a satin nan amma sun yi shiru alhaƙiƙatul muhammadiyya da na gaya muku idan kuka ji sun ce alhaƙiƙatul muhammadiyya suna nufin annabi muhammadu allah ne wai allah ne ya fito a sifar annabi zaka annabi allah ne to idan suka jawo ka nan in ka ce a'a sai a ce kaga makiyin annabi ko to ba nan suke so su tsaya ba kana wuce haqiqatul muhammadiyya za a zo alhaqiqatul ahmadiyya sai a ce shi kuma shehu tijjani annabi muhammadu ne kai tafiya za ta yi tafiya har shehu ibrahim caye duk wanda ya je aikin haji ko ya je ya dawafi ya ce ba komai ya je ba gani na ya je yi wai shine annabi muhammadu a can gashi nan kilif ɗinsu suna ta faɗa allah yana matsan bakinsu mu shehu shine annabin mu in an matsa sai su yi dabara sai ce wai ai saboda shi ya nuna mana annabi kuma wallahi ƙarya ne ba haka suke nufi ba ɗari bisa ɗari abin da suke nufi shehu ibrahim ɗin shine annabinsu ku lura da kyau yanzu da yawansu wallahi tsoronmu suke yasa ba sa faɗa tsoronmu suke yasa ba sa faɗa don za mu yi musu bankaɗa amma wallahi yanzu za ka samu ɗan ɗariƙar da wallahi goma ba sa sha'awar su je maka ko madina sun fi sha'awar su je kaulaha wallahi akwai wanda na ji da baki da kunne na da ido na na ganshi yace shi da ya je makka da madina wanda ya je kaulaha me zai je a kaulaha ya je ya gano kabarin shehu ibrahim shi ya fi masa ya je makka ya je madina waɗannan mutanen sharrin da suka kawo cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi Allah kadai ya sani Allah kadai ya sani sun kwace sun wawantar da hankulan mutane sun raba su da imanin su kuma suna kwace kudaden su Allah ya sa mu gane. Wadaka dai za ku tarar duk mun faɗi wannan muna nanatawa duk wani rikakken boka su suke ba shi lasu. Su suke ba shi lasu. Da maganar asararu da maganar kaza kuma na ba ku wannan assignment ɗin ku je duk wani rikakken boka za ku ga hoton shehunnansa a gidansa. Wadaka malam Fauzan ya ce, Huwa allazi khalaqal khalqa Allah shine ya halicci halitta wa huwa laysa bihajatin ilaihim shi kuma bai da bukatar halitta subhanahu wataala inna ma khalaqahum li ibadatihi Allah ya halicci bayinsa ne dan su masa bauta wanda ita wannan bauta shar'i ne ya sharɗanta wa kansa dan isa cewa in suka yi masa shi kuma zai sa sa aljanna karka dauka in kai bautar Allah ne zai amfana da ita a'a bautar taka ce kai zaka ci gajiyar kayanka shi Allah kawai tara maka aikinka yake ya ibadi inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha ya ku bayina ku sani duk abin da kuke na ayyuka naku ne ni tara muku nake kuma za ku zo ku karba abin ku ubangiji madaukakin sarki yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljamba sai dan su bauta mu wanda jigon wannan bautar shine kadai ta Allah shi yasa Abdullahi dan Abba zai ce ibada da Allah yake nufi anan shine tauhidi da haka abinda ake nufi da aya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liyuwahhidun ban halicci mutum da aljamba sai dan su kadai ta ni da bauta kar su hada ni da kowa kar su hada ni da komai cikin duk abin da yake nawa inji Allah subhanahu wataala az-zariyat wannan aya tana cikin suratul zariyat aya ta 56 fakhalaqahum da haka Allah ya halicci bayi mutum da aljan da sauran halitta la li hajatin ilaihim ba dan yana da bukata a gare su ba bi an yansuruhu ko dai ta su taimake shi aw yu'inuhu ko su dafa masa aw li yusa'iduhu ko su tallafa masa subhanahu wata'ala girma da daukaka mai girma da daukaka aw yahamuhu ko su bashi kariya shi Allah ba wanda ya isa ya kare shi shi kuma shi yake kare kowa amma shi ba wanda ya isa ya kare shi وهو يجير ولا يجار عليه Allah shi yake bada tsaro shi ba a tsare shi kaga wannan kada ya isa nuna maka buwayar Allah duk wani mai mulkin duniya yana buƙatar masu tsaro ko ba haka ba amma Allah shine mai mulkin da ba a tsare shi amma shi yake tsaron kowa to shi ma sanin wannan dan ka nemi tsaro a wajen Allah ba laifi bane kai riko da sababi irin wanda Allah ya sanya amma ka sani mai aikin shine Allah an gane ko ba laifi ka ɗau mai gadi ba laifi ka sa electric shock ba laifi ka sa kyamara cctv amma fa ka sani duk wannan riko ne da sababi amma mai tsarewa shine wa Allah da haka ka nemi tsari a wajen Allah subhanahu wata'ala inna ma khalaqahum li ibadatihi kadai Allah ya halicci bayansa ne dan su yi masa bauta wa humul muhtajuna lil ibadati kuma su bayin suna buƙatar bautar ba wani ɗan adam da baya buƙatar bauta domin yana buƙatar Allah ya bashi kulawa to shi kuma Allah ya sanya sharuɗa in kai kaza zan maka kaza kuma kana son wannan kaza to kaga dole sai kai kaza ina fata an gane kamar yadda ɗan adam yana buƙatar abinci ba zai iya rayuwa ba sai da abinci shi kuma Allah sai ya halicci abincin ba dan yana da buƙata ba dan ya bawa bayansa su ci su rayu an gane ko to ɗan adam abu guda biyu ne ya yi shi akwai gangar jiki akwai kuma me ruhi rai kamar mota ce akwai bodi akwai me inji to kowa yana da abincinsa shi gangar jiki abincin da muke ci a baki shine abin da yake gina shi da tuwon da ka ci da miya da shi za a ɗebi wani sinadari a kulan maka da ido cikin sinadaran akwai wanda ido yake bukata akwai wanda kunne yake bukata akwai wanda gashin kanka yake bukata duk abincin da muke ci a jikinsa ake fitar da sinadaran da ake gina jikinmu da shi to shi kuma raifa shi ma yana da abincinsa kamar bodin mota ne bodin mota daban injin mota daban mota ba ta zamowa mota sai tana da bodi da me inji inji kadai baya mota bodi kadai baya mota sai an hada da me da body da inji to haka dan adam gangar jiki kadai bata mutum sai an hada da rai shi yasa da an cire ranka to gangar jikin bata da amfani kawai kamar kwalin biskin ne in an cire biskin din kwalin sai dai ayar abola shi yasa dan adam da ya mutu to gangar jikin bata da aiki yanzu kawai abincin tsutsa ce sai dai aje a haka rami abin ne tsutsa ta cinye kayanta to idan gangar jiki yana da abinci rai ma yana da abinci me abincin rai to shi kuma shine ka da Allah sallar da kake yi da shi ranka yake jaruwa azumin da kake yi da shi ranka yake jaruwa karatun qur'ani da kake yi da shi zaka ji zuciyarka tana dadi kana samun nutsuwa amma idan baka wannan ko kana cin abinci to rayuwar ba za ta yi maka dadi ba sai kaga mutum a jikinsa babu yunwa yana cikin wadata amma zuciyarsa ba dadi rayuwar ta ne masa kunci baya jin daɗi wannan ransa yana da buƙatar abincin rai baya bashi shi yasa Allah ya gaya mana menene abincin rai shine zikirin Allah allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub wadanda suka yi imani sune wanda zukatan suke nutsuwa da ambatan Allah ku saurara ku ji da zikirin Allah ne zukata suke samun nutsuwa zikirin Allah sallah zikiri ce aqimis salata li zikri اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر karatun qur'ani zikiri ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun innal ladhina kadzabu bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid sallar juma'a zikiri ce hudubar juma'a zikiri ne يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله to duk waɗannan suna cikin ma'anar zikiri in kana yin su shine zuciyarka da ranka zai rinka samun abinci kamar yadda idan ka ci abincin da kake sha'awa zaka ji jikinka lafiya lau ka more ka yi kat to haka in kai zikirin Allah ranka zaka ji shi fes baka da kuɗi amma baka da haushin kowa baka hasada kowa baka gaba da kowa ba wanda ya dame ka ba wanda kake kwana da tunaninsa to ba abin da yake bada wannan natsuwa sai zikirin Allah dan adam bai bukata wannan yana bukata shi yasa za ku ga kasashen da ba na musulmi ba jikinsu yana samun abincin gina jiki amma zuciyarsu ke ba ta samun nata abincin ransu ne baya samun nasa abincin sai kaga kawai an wayi gari an ce mutum ya rataye kansa sai ka rasa to wannan me ya dame shi ba rashin ci ba ba rashin sha ba kawai ya rataye kansa a'a akwai rashin ci da rashin sha amma na rai ba na jiki ba to kai kuma sai ka ga da kyar ka samu tuwon da ka ci ka sha gurɓataccen ruwa ga sauro yana kawo maka hari yana sa kana marin kanka amma duk da haka in ka kwanta bacci tsab za ka yi kwanciyarka saboda me saboda zuciyarka tana samun abincinta da an ce hayyi ala sala zaka tawo masallaci an gane ko da an ce as-salatu khairu minan nawmi zaka taso daga bacci ka tawo masallaci to wannan shi yake sa zuciyarka take samun nutsuwa to kuma da wannan ne dan adam yake cika dan adam shi yasa wani mai hikimar zance yace ya amiral jismi kam tas'ali khidmatihi wa tabdhulu al-wus'a fi ma fihi khusran aqbil ala an-nafsi wastakmil fada'ilahu fa'anta bin ruhi labil jismi insani ya kai mai hidimar jiki a ce kai ya ci kuɗi ko? samari ai ta kashe wa kai kuɗi ba laifi ba ne amma yadda kake kashewa kanka kuɗi ina ma zuciyarka ita ma kana kashe mata kuɗi domin kima zuciya ya fi kima me kai a ce fata ta ci kuɗi an goge kaushi madalla ba laifi ba ne amma kaushin zuci ya fi kaushin fata matsala in zuciyarka tana da kaushi to hannunka ya laushi aikin banza ne da aka yake ba da shawara ya ce ya kai mai yi wa jiki hidima da kashe masa kuɗi ina ma yadda kake wa jiki hidima da kashe masa kuɗi haka kake wa ranka haka kake wa zuciyarka to in ba haka ba ne shiga taitayinka maza ita ma zuciya da rai karka manta da nata domin ka sani da rai kake zama mutum ba da gangan jiki ba shi yasa da ka mutu an cire ran gangan jikin ba ta da amfani duk tsadar jikinka duk kuɗin da ya ci da an ka mutu ina ake kai ka makamarta rami za a je haka abin ne ka ba cewa shugaban ƙasa ne ba cewa kaza ne ba an gama ma'ana mai kimar an cire shi shine mai rai yanzu jikin garwa ce kamar mota ce a ce injinta ya buga bodinta yana da amfani ka taɓa ganin motar da ta buga aka zo ana ta goge ta me za a goga da ka mu yi hattara mu rinka ba wa zukatanmu abincin da suke bukata na nutsuwa ta hanyar imani da Allah subhanahu wata'ala ba kuma abin da yake bada nutsuwa sama da me imani da Allah kuma imanin nan irin yadda annabi ya karantar da shi irin yadda sahabbai suka karantar da shi karka yadda ka shiga wata falsafar zaurancan banza a rinka gaya maka maganar da hankali ma ba zai iya gane ta ba a ce maka wannan karatun na mahaukata ne kai kuma Allah ya ka da hankali duk abin da Allah yake so mu sani mu fahimta mu gane ya ba mu hankali yadda za mu sani za mu fahimta za mu gane kuma ya yi mana shi daidai hankulanmu da aka duk wani wanda ya zo zai raina maka hankali ya maka wani surkulle to so yake cuce ka so yake damfare ka Allah ya kiyaye to da aka malam ya ci gaba da cewa litasilahum billahi Allah ya sanya wa bayi su yi bauta ne dan bautar ita ce take kulla alakar bawa da Allah shi yasa Allah madaukin sarki ya ce kul ma ya aba'u bikum rabbi laula du'a'ukum ubangijinku ya ce ba ruwansa da ku ba dan ibadarku ba yanzu ka kalli wanda baya sallah ba musulmi ba a rayuwarsa gaba ɗaya 24 hours ba shi fa da lokacin ganawa da Allah amma kai musulmi kai ne a cikin kwana da wuni kake da lokaci biyar da kuke ganawa da Allah sallar asuba ta sa ka gana da Allah azhar ta kulla ka da Allah la'asar magriba isha duk a cikin sallolin nan kana gaya wa Allah wasu maganganu da shi yace ka faɗa kuma yana sauraron ka duk da kai baka ganin sa amma shi yana ganin ka shi yasa manzo Allah yace innal musalli yunaji rabbahu ku sani me sallah fa da Allah yake ganawa kuma Allah yace wasjud waqtarib kai sujada ka kusanto da zuwa ga Allah ma'ana sujada tana kusanta bawa ga me Allah daka Allah ya sanya mana ibada ne ba dan yana bukata wani abu a wajen mu ba sai dan mu samu alakantuwa da shi mu samu kusanci da shi subhanahu wataala wa tarbutuhum bi rabbihim kuma ita ce take kulle su da ubangijin su ita wa ita ibada fal ibadatu dan haka ita ibada silatun alaka ce mai kulluwa bainal abdi wa rabbih tsakanin bawa da ubangijinsa fataqarrubuhu min Allah fatuqarribuhu min Allah da haka ibada tana kusanta bawa ga Allah wa yahsulu biha min Allah ala sawabi wal jaza kuma da ibada ne bawa yake samun lada da sakamako a wajen Allah fal ibadu dan haka dukkan bayi bihajatin lil ibada suna da bukatar su yi bauta wallahu shi kuma Allah ganiyun an haya wadata gabaran ibadar bayi shi yasa Allah ya ce in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna allaha ganiyun hamid idan duk ku da wanda yake sama duniya baki ɗaya suka kafircewa Allah to ku sani Allah dama mawadaci ne baya bukata komai a wajen a wata ayar wannan ayar tana cikin suratu Ibrahim a wata ayar makamanciyar ta cikin suratu Zumar in takfuru fa inna allaha ganiyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum Mana idan kun kafircewa Allah to ku sani daman Allah mawadaci ne gaburan wa qawluhu da fadin sa da yace raziqun bila mu'na Allah mai azurtawa ne ba tare da jin nauyi ba na dawainiya ai huwal qa'imu bi arzaqi ibadihi Allah shine tsayayye mai azurta bayinsa wala yanqusu zalika mimma indahu kuma abin da yake bayarwa baya rage nasa da komai kai duk inda ka ɗauko kuɗi ka bayar naka sai sun ragu ko amma shi Allah saboda wadatar abin yana bayarwa amma kuma nasa baya raguwa subhanahu wata'ala domin idan abu ya kai inda ya kai to ko ana taba shi baya raguwa misalin dai shine kamar ruwan teku ruwan teku saboda ya kai inda ya kai taba shi baya rage shi da komai wa Allah arzikinsa saboda birin kasarsa da isarsa ba abin da yake rage masa shi gaba ta goma sha hudu ƙauluhu faɗin imamu tahawi da ya ce mumitun bila makafa Allah ne mai kashewa ba kuma ya tsoron kowa inda a ce ‘yan adam ne suke karɓar rawukan junansu akwai mutumin da an ce je ka karɓo ransa wallah ba za ka ba baka isa ba saboda tsoro da yadda zai maka dodo ko ba haka ba yanzu a ce kai ne mala'ikan mutuwa a nan ba cirawa sai a ce shigai barikin boka-boka ɗauko ran kwamanda ka isa a sai dai ka ce gaskiya a tura wani amma Allah ba ruwansa duk isar mai mulki duk sarautar mai sarauta da ɗaukar ransa da ɗaukar ran sauro duk ɗaya ne a wajen Allah ku ne kuke jin tsoronsa ku ne kuke ganin wani ai ya isa amma a wajen Allah ba kowa bane ba ba shi wani karin magana mai ban dariya ya ce wai hauka da naɗi mutuwa ta ga liman wai liman ne ya kurma naɗi ko wai shi ne mutuwa ta gaishi ta tuntsire da dariya ta ce hauka da naɗi mana ita tana ganinsa a sauƙi yanzu an ce ta tafi da shi za ta tafi da shi amma shi kuma har wani kinki marawani yake yi da haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ke karɓar ran kowa ba wanda yake shayi ku ga girman annabawa da darajarsu da martabarsu da ƙimarsu amma Allah yake sa mala'iku su ɗauransu wannan yake nuna maka wallahi ba wanda Allah zai raga in dai a maganar mutuwa ce wallahi kowa sai ya tafi domin in akwai wani ɗan adam da Allah zai wa kara ya kyale shi bai mutu ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne wannan amma ina ka'idar Allah ce yace da annabi innaka mayyitun wa innahum mayyitun zaka mutu za su mutu وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ba wani dan adam da muka taba cewa zamu bar shi ya rayu a duniya Allah yake ba wanda ne wannan alƙawarin haka kai ma zaka mutu kuma kowa ma sai ya mutu mana ka dauko lissafin daga sama dan na kasa ya shiga taitayin sa amma wani sai ya zo ya ne maka ƙarya ko ajiya na ga wani clip wai wallahi shehu Ibrahim bai mutu ba to in bai mutu ba ya zo Kano man yanzu da ba yana zuwa karɓar sadaka ba yanzu da bai mutu ba ya zo ya karɓa mana saboda tsabar raina hankali kuma in an ce sun ce masa Allah su ce ba su ce masa Allah ba in ka ce mutum baya mutuwa me ka ce da shi Allah shi ne hayyun la ya mutu rayayyen da baya mutuwa Shehu Ibrahim bai mutu ba, wai ai saboda aya ta ce, wala ta saban nan lazina kutulu fi sabilillah amwata, kaji wani sakarcin banza. To kuma kullu nafsin za'iqatul maut. cewa karka zaci wanda aka kashe su a tafarkin Allah matattu yana nufin basu mutu ba sun mutu amma Allah yana yi musu wata karramawa da darajawa karka dauka mutuwar su mutuwa ce irin ta gama gari a'a manzo Allah ya fayyace mana hadisi aya ma ta faɗa bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun shi ran wanda ya mutuwar shahada ran ake dauka amma gangar jikin da ta ta mutu kun je kun binne ta amma ran sai Allah ya sa a ɗauke shi sai a tafi da shi aljanna to a aljanna akwai tsuntsaye irin na aljanna manzo Allah yace sai Allah ya sa mala'ika ya kama wani tsuntsu daga tsuntsayen aljanna sai a fito da kundin tsuntsun kundin tsuntsun sai a tsaga sai a ɗauki ran shi wannan muminin sai a sa a kundin tsuntsun sai a mayar a rufe sai a mayarwa da tsuntsun kundinsa to sai ya zama tsuntsun yana rayuwa kamar rayuwar wancan mutumin duk abin da shi mutumin yake sha'awa to shi tsuntsun yake yi idan ka ga mangwara kana sha'awar ci sai tsuntsun ya je ya ci in ya ci kai sai ka ji daɗin mangwaron ba kai ka ci ba an ci ma to shine fa abin da ake nufi manzo Allah ya fayyace wannan amma kawai ku zo kuna raina mutane hankali cewa ne bai mutu ba to ka dawo da shi mana ubangiji yace falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin idan kuna musun ba za mu tashe ku ba duk wanda ya mutu ku dawo masa da ransa mana ku gani bai mutum ba kuka je kuka binne shi ba sai ku tono shi ba to irin waɗannan maganganun na rainin hankali da zagin Allah a fakaice da ɗaukan mutane ana ba su haƙƙin Allah shine fa duk abin da ake yi a cikin wannan tawaga da sunan sufanci da sunan karama da sunan walittaka ba komai sai wasa da Allah da zagin Allah da wasa da addini an fake da waɗansu abubuwa na addini ana cimma wasu miyagun bukatu ana cimma wasu miyagun bukatu sai a zo a ce maka ɗariƙa hailala ce salati ne istighfari ne to abin tambaya kafin shautu jani ba a yi shi ya zo da hailala shi ya zo da istighfari shi ya zo da salatin annabi which means kafin sa ana ne ana yi to yanzu me ya kawo kenan a akwai abin da ya kawo amma ya zo ya fake da waɗannan ya isar da sakonsa ai ba komai menene ɗariƙa nan hailala ce ba salat wallahi ƙarya ne yanzu mu ba mu hailala kenan amma ba yan ɗariƙa ba ne mu ba mu salati kenan amma ba yan ɗariƙa ba ne mu ba mu istighfari kenan amma ba yan ɗariƙa ba ne ashe kenan ɗariƙa daban wani abu ne daban salatin kuma daban istighfarin daban yanzu kana nufin duk mai istighfari duk mai hailala duk mai salati dan dariƙa ne kuma wani rainin hankali sai a ce wai sai sai shehun ka ya baka su fada salatin su da istighfarin su da hailalar su in ba lakana maka akai ba in kai ma ruwa ta sha a banza kai Allah ya ji kan malam alasan bebeji ba dan ya rasu ba da yawan ku kun san shi malam alasan bebeji yana gadon kaya da yana nan kurna asabe almajirin malam jafar ne kuma abokinsa ne ni abokin mahaifina ne ban manta ba wata rana ina yaro ina dan aji uku a sakandare jiniya that was 1994 zuwa 96 a wannan lokacin wata rana wani dan ɗariƙa a kasuwar singa ya ce in je in ɗauro alwalawai zai bani ɗariƙa wallahi sai malam alasan bebeji ya zo ba zan taɓa manta wannan ba shi ya hana shi na san ƙarshe ya manta amma ni ban manta ba kun san maganar da ya gaya min ta kama hankali na sai ce zo na zo sai ce ba ka karatun ƙur'ani haya islamic nake na ce ina karatun ƙur'ani a lokacin ma na dawo daga karatun allo sai ke ce mun to idan za ka yi karatun ƙur'ani a makarantar ku ana cewa kai alwala na ce a ya ce kuma ƙur'ani fa za ka ɗauka na ce ƙwarai kuwa sai ce to yanzu wannan menene za a ce maka sai kayi alwala za a baka shi ya kai ƙur'ani ne sai na ce gaskiya fa to sai a zo a ce maka yo alwala sai a zo a ce maka banda kaza banda kaza sai a zo ana sa maka wasu sharuɗa da rainin hankali wai ka bi iyaye to da kenan dan iska ne kai baka bin iyaye karka sha taba to yanzu ma yake shan taba oke da dan iska ne kana shan taba idan mutum baya shan taba sai ka ce karka sha taba to me ka faɗa masa kenan ai tahsilul hasil kenan kuma kaddara karka sha taba ka bi iyaye kai sallar jami'i wai wannan duk shehu tijani ne yazo da su ko annabi ne yazo da su to me yasa sai an saka sai an sake saka a wani kurkukun sa aqimu salata wa atu zakata duk da take qur'ani manzo Allah ne zo da ita ko shehu tijani warka umma arraki'ina kai sallah a jami'i annabi ya zo da ita ko shehu tijani to me na kawo na san shi yanzu billahi wani sako ne a karkashi sai ka shiga zaka gani to wani taken lecture da yan media suke sa ko in za a yi wa'azi su ce in ka zo ka ji to shi ma wannan in ka zo ka ji ne Allah ya ganar da mu Zaka dai Ubangiji subhanahu wata'ala shine mai kashewa baya tsoron kowa. Allah baya tsoron shehunnai, baya tsoron annabawa, baya tsoron masu mulki, baya tsoron masu kuɗi, duk wanda lokacin mutuwar sai zai ɗauransa. Kuma kowace rai ya sa mata lokaci. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban mu'ajjala. Kuma yace fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhdimuna. idan lokacin mutuwar kowa ya ba ma raga masa ba ma jinkiri ba kuma ma makara kuma ba ma gaggawa wannan yana daga cikin isar Allah da buwayarsa mana aikin Allah baya sabawa idan Allah ya sa lokaci abu kaza zai faru to kawai lokacin ake jira in lokacin yayi zai yi ba wanda ya isa ya hana shi ba wanda ya isa ya masa kwarjini ballantana ka ce yana tsoron wani to amma a yau idan kuka fahimci maganganun da sufaye suke faɗa da da magana da, da tuciyar wai san annabi sai kaga suna nuna maka kamar Allah tsoron annabi yake wallahi haka za ga suna nunawa suna kaskantar da Allah suna wulakantar da Allah to ba ma haka ba har shehunnan su tunda daman na sha gaya muku wannan ka'ida ce ku rike ta da kyau duk wani abu da kaga sufaye suna kumfar baki dan su ce annabi yana da shi wallahi ba annabi suke nufi ba shehunnan su suke nufi za a zo a ce maka shehu barhana ubangijin kowa ko shehu barhama mulkin da ka ba Allah ya gaza afwan afwan ya barhama ko duk wani abu da za su zo su ce maka ai ana yi wa annabi ana nan ana nan in ka yadda sai su zame annabin sai su kawo shehu su dora a wajen to da ka dai hattara Allah madaukakin sarki ba abun wasa bane ba duk wani wanda ka sani a duniya bawansa ne in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan Allah bai da sa'a bai da aboki baya tsoron kowa baya shayin kowa shi kowa yake tsoro subhanahu wataala duk wani bawa da ka sani halittar Allah ne annabi ne manzo ne mala'iki ne sai dai kowanne Allah ya girmama shi ya aje shi a matsayinsa amma Allah bai da sa'a a cikin bayinsa bai da abokin tarayya bai da kishiya ballantana ka ce ga wanda Allah yake tsoro Allah bai da wannan ba wata soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama da ta nuna a wulakanta Allah ko a zagi Allah babu ita ƙarya ne ba soyayya annabi bace ba jahilci ne annabawa gaba ɗaya Allah ya dunkule su yace tsoro na suke yi ka karanta suratul anbiya tun daga kan walaqad ataina ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin har izuwa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana tashin Allah ce duk wannan annabawan da na gaya muku sun kasance rigirgen aikin alheri suke kuma suna bauta min da tsoro na da kuma kwaɗayin samun rahamata sai Allah ce dukkan su tsoro na suke ji dukkan su tsoro na suke ji wa kanu lana kashin dukkan tsoron mu suke ji inda Allah wannan shine ubangiji subhanahu wataala ubangijin gaske ubangijin da kowa kasansa yake kowa halittarsa ce kowa karkashin ikonsa yake shi yasa da kiristoci suke ta cika baki annabi isa Allah ne ɗayan ukun Allah ne mahaifiyarsa mata Allah ce ta Allah ce qul fa may yamliku minallahi shay'an in arada ay yuhlika almasih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a ubangiji ya ce ce da su waye isa ya hana Allah in zai kashe maryam ya kashe ɗanta ya kashe kowa akwai wanda isa yana ji mallakarsa ce mallakarsa ce a nan Allah ba wulaƙanta annabi isa ya ba amma nuna muku ya yi bawansa ne ba sa'ansa ba ne ba in huwa illa abdun an amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il Allah ya ce bawa ne mun ka halicci kayan mu ba ma a yau mutane ana mai da su sa'annin Allah na san kun taba ganin kilif din wani tsinannen tsoho yana zaune ana me san ya ga annabi muhammadin gashi nan me san ya ga shehu tijjanin gashi nan kai me san ya ga allah ma gashi nan kuma yana zaune abin ka tsula masa kebul saboda duk wannan magana da ya faɗa fa zagi ne ka kalli wani ka ce masa annabi zagin annabi ne saboda idan ka kwatanta mai daraja da makaskanci zagi ne ga me mai daraja zagi ne ga mai daraja irin abin da zaka ga wani lokaci suna yi sai su ce wai shehu ibrahim wai da annabi wai kamar an yanka kara haba saboda tsabar rashin mutunci saboda tsabar wulakanci wannan raina annabi ne sallallahu alaihi wasallama alam tara anna as-sayfa yanqusu qadaruhu idza qila inna as-sayfa amda min al-asa baka ganin an ci mutuncin sanda ab takobi ko mun da kushe wasa in ka kwatanta shi da sanda ai takobi ko mun lalacewa sa yafi sanda da haka in ka ɗauki mai daraja ka kwatanta shi da wanda ba shi ba wulakanta shi kai ko annabawa ka ce sun zama Allah to zagin Allah kai wulakanta Allah kai domin su annabawa bayi ne shi kuma Allah ubangijin bayi ne da haka in ka kwatanta ubangiji da bawa ka wulakanta ubangiji subhanahu wata'ala da aka mu fahimci wannan da kyau wannan shine addini ba wancan rudin da shirman da hayaniyar ba Sheikh Basta Sheikh Fauzan yace ayyumitul ahya'a Allah shi ke kashe rayayyu idza kamulat ajaluhum idan ajalin su na rayuwa ya kammala la li annahu khaifun minhum kuma Allah da yake kashe bayi ba fa yana kashe su bane dan yana jin tsoron kassi masa tawaye in sun yawa a'a isarsa ce shine ya yawaita mu da ba mu kai haka yawa ba يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون أنا daga cikin abin da yake nuna isar Allah shi halice ku daga turbaya kuma sannan ya bakku kuka zama mutane kuke ta yaduwa kuke ta yaduwa to akwai malaman falsafar da suke cewa wai Allah yana kashe mutane ne yana rage su wai kar su yawa su yi masa tawaye saboda hauka Allah ya kiyaye walakin na zalika hikimati sai dai Allah yana kashe bayansa ne in ajalinsu ya cika saboda hikimominsa subhanahu wataala li'anna al-hayata fid dunya lahani haya domin ita dai rayuwar duniya daman tana da iyaka wa ammal akhiratu ita kwa lahira falaysa lil hayati fiha nihaya rayuwar cikin ta bata da iyaka fa imatatuhum dan haka kashe bayi da Allah ke yi a nan duniya laysa khawfan minhum ba dan tsoron su bane ba aw liyastariha minhum ko dan Allah ya huta da su ba dan haka bane ba walau kanu yakfuruna bihi duk da kuma sun kasance suna kafirce masa fa innahu la yatadarraru bi kufrihim kafircin su baya cutar da Allah komai wa inna ma yadurruna anfusahum sai dai su sani kansu suke cutarwa lakinnahu huwa yafrahu bi taubatihim sai dai kuma shi Allah duk da haka yana farin ciki in bayansa sun tuba sun daina barna domin wannan shine sifa ta dukkanin wanda yake kaunar abu in abin ya jaru sai ka ji me dadi an gane ko walillahi almasalul a'la da ka ƙaunar da Allah yake wa bayinsa shi yasa in suna daidai yana jin daɗi amma fa in ba sa daidai kuma ba cutarsa suke ba kansu suke cuta an gane ko kamar da ayoyi sun gabata li'annahu domin shi Allah yuhibbu yana ƙauna wa yuridu kuma yana nufi lahumul khaira ga bayinsa alheri ma'ana yana so musu alkhairi kuma yana nufin su da alkhairi fa huwa yafrahu bi taubatihim dan haka yana farin ciki idan bayinsa sun tuba wa huwa kuma shi Allah laysa fi hajatin ilaihim bai da bukatar su inna ma zalika min lutfihi wa ihsanihi kadai hakan tausasawarsa ce da kyautayinsa subhanahu wa ta'ala ka da ya'yan uwa masu albarka lallai lallai muna da bukatar mu karanci addinin mu musamman abin da ya shafi aqida kai tsaye daga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma bayanin sahabbai ba bayanin ‘yan walawala ba, ba bayanin da babu shi a littafi ba sai dai a ce maka kwatance-kwatance, a ce maka surkullen magana, ka rasa gane me aka ce, ka rasa gane ina aka nufa, a ce da kai aika aji hankalinka kawai ka bi, ka zama a gaban shehinka kamar gawa a gaban mai wanka sai yadda aka juya ta. Wannan shi ne ƙarshen rainin hankalin da za a yi maka. a ce wai ko kaga shehinka yana shan giya kai kake kallon ta giya shi furar rufai da yake sha saboda banza ne kai baka gane burkutu da rufai da ko kuma kana ganewar amma an ce ka aji hankalinka kawai ka tafi a haka mu je zuwa wai mahaukaci ya kura wannan sakarci ne karshen sakarci kenan wannan shi zai sa kaga hankalin mutum ya canja yana maganar da kwata-kwata babu hankali a cikinta wani ya ce maka wai in an je lahira ko wuta Allah zai sa shehi su shiga tare maimakon in yana da hankali ya ce in wuta Allah zai sa shehi Allah ya gafarta wa shehi ya dawo da shi aljanna ba shi kenan ba amma wai shi sai sai ya nuna wa shi Allah shi tsagera ne shi dai na shehi ne ko wuta Allah zai sa shehi a sa su tare wannan yayi kama da haukar da mutanen Makka suka gaya wa Annabi wa iz qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim suka ce ya Allah in Muhammadu abin da ya zo da shi gaskiya ne daga wajenka to mu mun yadda ba za mu ba ba kai mana ruwan duwatsun malamai suka ce wannan matukar hauka kenan a madadin su ce ya Allah in abin da Muhammad ya zo daga gare ka yake gaskiya ne ka shiryar da mu mu gane ba shi kenan ba amma saboda tsabar kwakwalwar ta daina lissafi domin muna faɗa muna nanatawa shehu ko a gaban mai aure ya tsaya mu muna daga nesa ba abin da ya haɗa mu da shi ballantana ya shiga gidan biredi ballantana ya shiga wuta wallahi ba za mu bi shi ba kuma wannan shine tunanin sahabbai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa annabi ya nada musu kwamandan yaki sai da aka fita bayan gari yace ni menene a akan ku suka ce shugaban mu ne kai waye rada ni annabi ne bin shugaba bin wa suka ce bin annabi sai ce to ku hada itace suka hada itace him sai ce ku kunna wuta suka kunna wuta sai ce ku shiga wasu har sun yunkura za su shiga sai suka wasu suka ce da su kai shi kansa annabin fa mun bi shi ne dan mu tsira daga wuta mu shiga aljanna kuma wani sai ya zo ya jefa mu a wuta suka ce to tunda ba a yi nisa ba a koma gida a tambayo suka zo wajen annabi suka gaya masa suka ce bayan mun fita kwamandan da ka naɗa mana ga abin da ya samu ya sa mun haɗa itace mun haɗa wuta ya ce wai mu shiga sai annabi ya ce a cikin ku akwai wanda ya shiga suka ce babu sai ce to wallahi da kun shiga ba za ku fita ba har hutar lahira zarcewa za ku saboda me sai manzo Allah ya ce innamat da'atu fil ma'ruf ana biyayya ne cikin abin da bai saba wa shari'a ba amma mutum ya saba wa shari'a kuma ka ce zaka bi shi a haka kuma ai magana ka ce wai san Allah kake ƙarya kake san sa dai kake in Allah kake so ba za ka bi shi akan saban Allah ba ya zo maka da abubuwan da suka saba wa Allah ya zo maka da abubuwan da suka saba manzo Allah kuma dukkan aje na Allah ka aje na manzo Allah kuma ka ce zaka bi shi yanzu ku kalli a satin nan wancan professor na kama kame Allah ya matsa bakin sa ya tona wa dariƙa asiri ya mata zigidir ya sa gireda ya baje ta yace duk wanda yake maka yi wani mafarki ko ya ga kaza kaza to duk lokacin da kace ba mafarki to ka rusa dariƙa saboda ita abbakan mafarki foundation ɗinta mafarki ne to Allah ya yi aiki da shi shi da kansa ya fito ya rusa ɗariƙarsa da kansa ‘yan uwansa yau sun fito suna ta zaginsa suna kaza kaza duk sun haukace saboda an rushe tushen da suka gina ƙaryar a kai shi ne tatsuniyoyi da mafarke-mafarke shehunsu fa yake cewa ya ga annabi kiri da muzu ya ce masa ai kaza ba aya ba hadisi to ana haka ana haka yau sai aka fara samun waɗansu su ma sai su ce sun ga annabi wata mata ta ce annabi ya zo mata wanta bauta wata hargitsatsiya hargitsatsiya wai ita ma ta zo wai annabi ya zo har ɗakin ta menene menene wannan maganganun duk suna faɗa abu ne wanda yake kamar abin nan a wajensu jin ya ce maka yanzu nan annabi ya bar nan in yana so ya damfare ka sai ka zo ya ce a sauka lafiya a sauka lafiya ba ka yi kowa ba fa sai ce ai ya rasulullahi ne yanzu ne ya bar nan kuma sai ka ce wai wali ne abin ka gaure shi da mali to da Allah subhanahu wataala ya matsu bakinsa ya faɗi wannan ya tona wa ɗariƙa asiri da hankalinsa ya tashi kaza kaza kaza kaza kaza wani ya fito sai rantsaransa yake wallahi shehu tijjani ya ga annabi billahi allazi ya ga annabi wani malamin gardi ne ala ramma ya ba mu ka'ida ya ce ai ba sai an yi nisa ba ake gane makaryaci abu biyu idan mutum ya maka su za ka gane makaryaci ne baka nemi ya rantse ba ya rantse a magana to alama ce ta ƙarya ya ce shi yasa Allah yake ta sukan munafukai da irin wannan sifar wa ya halifuna alal kazibi wa hum ya'lamun idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون daka ƙarya alama ce ta me maƙaryaci to sannan abu na biyu shine ba abin da ya kawo kuka kawai mutum ya fashe maka da kuka to alama ce ta ƙarya kawai fa daga cewa wani mai da magana sai ya fashe da kuka to alama ce ta maƙaryaci nan kuma yace yadda aka gano wannan a suratu yusuf waja'u abahum isha'an ya bukun ‘ya'yan annabi yaƙub da suke so su yi masa ƙarya sai suka zo masa da maraice kuma suka fashe da kuka da za ka shi wannan alaramman namu da ka zo za ka fara masa kawai ce a gina kukanka na ma fahimta kwantar da hankalin da ka fara rantsar ka ce a kyale ba sai an ja da nisa ba na fahimta ba rami me ya kawo rami in shehu tijjanin ya ga annabin aya za ka dawo mana hadisin za ka karanto mana ha ba rantsaran sai za ka cika mu da shi ba rantsuwa in ta kai cikin carbi in ba aya ƙarya ce da haka kakka ɓata wa kanka lokaci shehu tijani ya ga annabi shehu tijani to bari mu baka amsa duk da ya ce wai ai a ilmance zai yi a ga annabi to abin da muke tambaya ka wani ilimin na addini ko na sufanci in dai ilimin addinin musulunci ne to malaman musulunci sun tabbatar baya yiwa a ga annabi a zahiri Hafiz Ibn Hajar ya faɗi wata magana mai ban ƙayi, ya ce a yau ba zai yi wani ya ga annaba a zahiri ba. Kun san saboda me? Ya ce idan wani ya ga annabi yau a zahiri, to ya zama sahabi. Da haka sahabai ba su ƙare ba. Saboda me sharaɗin sahabi? Ka ga annabi kai imani da shi ka mutu akan haka. To amma ko su ba mu taɓa jin sun ce shehu tijjani sahabi ba ne. Ko sun ce ya ga annabi. ai in shehu tijjani ya ga annabi to da shi da abubakar da ɗaya ne sahabbai ne da shi da umar da ɗaya ne sahabbai ne da shi da sa'adu da dalhatu da zubairu da anas da abdullahi dan abbas duk sun zama ɗaya saboda sharaɗin sahabbantaka ka yi imani da annabi kuma ka ganshi kuma ka mutu akan haka da haka ibn hajar ya ce in aka ce za a ci gaba da ganin annabi har yanzu to sahabbantaka ba ta ƙare ba to sannan shi shehu tijjani fa bayan ya ce an masa wahayi ko ba haka ba domin yana cewa annabi ya ce masa kaza annabi ya bashi wuridi kaza ya ce sahabbanka sahabbaina ne ya ce kai ɗana ne na gaske kai ɗana ne na gaske ma'ana an yi masa mai ginan wahayi an ci gaba da wahayi ko jamil to idan ka ce an ci gaba da wahayi which means annabta bata kare ba har yanzu akwai annabta domin daman menene annabta wahayi Allah ya zaɓe ka ya maka wahayi wahayi na shari'a wahayi na shari'a zaka shehu tijani yazo da wuridi yazo da zikiri yazo da kaza yazo da kaza duk waɗanda babu su a da kuma yace Allah ne ya bashi annabi ne ya bashi which means an ci gaba da masa wahayi kenan to Allah ya sa mu gane Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantanta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.